والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan littafi na al'aƙida wanda lajinatul da'awa fi Afrika, council of da'awa na afirka wanda suke cikin garin makka suka ɗau nauyin buga shi da tsara shi littafai ne guda uku series ne guda uku an yi aiki a ciki sosai allah ya saka musu da alkhairi yau za mu tashi majalisi na goma sha shida tunda muna tattaunawa game da ranar tashin alkiyama ne wanda imani da ita yana daga cikin cika rukuni na imani guda shida tana daga cikin rukunin imani guda shida shine imani da ranar tashin alkiyama kai imani an mutu za a tashi za a yi kiyama in ga kafirai ba su yi dare ita ba shi yasa suke abinda suka dama suna ga yadda kowa ya mutu in ya mutu shi kenan ba wani abu ba za a yi wannan tashin kiyama da haka suke abin da suka ga dama suka kafircewa Allah to musulmi ya yi imani za a tashi za a tashi ran tashin alkiyama bai gani ba amma kuma ya yadda duk da cewa an nuna masa wasu alamu na cewa lalle za a tashi ne ko a rayuwar mu cewa da kullum ana nuna maka akwai alamun tashin akwai za a yi tashin kiyama to mun tattauna game da tashin alkiyama to a cikin imani da ranar tashin alkiyama akwai abin da ake ce musu alba'ad wal hashar wal jaza wal hisab wal haud wal mizan was sirat wal janna wan nar wannan abubuwan duk wasu abubuwa ne wanda mu taba ganin su ba labarta mana su shari'a ta yi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi da kuma wasu a ƙura'ani an ce mana akwai su wasu an yi mana bayanin ya ma suke amma saboda rabo da allah ya mana muka shiga cikin layin waɗanda sun yadda da abin da aka faɗan allah mun gode maka zaɓi ne allah ya maka ya sa ka zama musulmi kuma kai imani da qur'ani da abin da ke cikin qur'ani kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yake fada ta yadda suke baka labarin abubuwan da baka taba ganin su ba baka ji su ba wasu ma sun wuce kwakwalwarka da hankalinka amma kuma wallahi mun yi imani yanzu misali alba'atu cewa an mutu za a tashe mu ba kakaninka wajen guda arba'in sun mutu ba ka baka taba ganin ɗaya ya tashi ba amma ka yi imani da kai da su duk za a tashe ku wannan mun gode wa Allah da ya sa mana wannan abu to alba'athu in kun duba a farko shine aka kawo mana na farko cikin abubuwa da suke tabbata ran tashin alkiyama akwai alba'athu za a tashe mu huwa khurujul amwati ahya'un min quburihim shine fitowan matattu khurujul amwat khurujul amwati ahya'an za su fito halin cewa suna raye min quburihim daga kabarinsu ba'da an-nafkhati ath-thaniya fi sur bayan an yi busa ta biyu domin akwai busa kala-kala eh akwai busa kala-kala wasu na cewa busa uku suna cewa busa biyu to amin dai sun akwai busa ta farko wanda kowa zai mutu idan aka mummutu aka mummutu sauran wanda suka saura a duniya akwai ranar da za a yi busan duk duniyar gaba da ta kare shi kenan yanzu ya kun ga yau a mutu gobe a aifa ne yau a mutu gobe a aifa yau a mutu yanzu haka ake ta yi da akwai ranar da babu aihuwa duk in an busa kowa zai mutu shi kuma wanda ya mutu dama kiyamarsa ta tashi a gare shi to wannan tana nan mun yi imani da ita da wanda suka mutu da wanda ba su mutu ba akwai lokacin da za a yi busa kowa ya mutu to sai kuma a zo busa ta biyu sanda kowa zai tashi shine ake magana a nan gurin shi kuma kowa ya tashi wal mahw wal hashru huwa shi kuma za ku ji an ce hashar al hashru tattarawa to akwai ranan kuma da sauqun nas ila al mawqif lil hisabi wal jaza shi kuma shine mutane gaba ɗaya za a tattaro su a wani waje guda ɗaya wajen da za a musu hisabi a musu sakamako shi ma mun yi imani da shi an ba mu labari za a yi haka mun yi imani za a yi haka za a tashi kowa yadda kake ga ana zuwa kotu din nan a je kotu a ɗauko littafin wannan a duba a ce me ka faɗa waye shaidanka waye kaza har a kiyama fa har wannan ranar hashar din da za a yi hisabi din nan har da shaidu har da shaidu a gaban Allah eh wani idonsa ne zai shaida masa wani hannunsa wani bakinka komai na jikinka sai ya shaida a nan duniya ne za a ce ina malam wane ya zo ya yi ƙarya ina wane ya zo ya yi ƙarya ina lauya ka za ya kare ka a nan babu babu bakinka za a ce kayi kaza daga kayi kokonto sai a rufe bakin sai a ce hannu faɗi abin da ya yi subhanallah kafa mai aka yi kai baki ido kunne duk sai su yi shaida shine wannan ranar Allah ya faɗa za amal ladina kafaru Allah yub'athu kafirai su abinda suke tsammani wai ba za a tashe su ba kul ka gaya musu bala wallahi tabbas wa rabbi na rantse da ubangiji na la yub'athunna wallahi sai an tashe su summa latunabba'unna bima amiltum sanan Allah sai an baku labarin duk abin da kuka aikata wazalika ala Allah yasir wani zai ce wani zai ce wannan Allah azewa Allah wuya yanzu tunda aka yi duniyar nan mutun nawa suke ta mutuwa tun nawa suke mutuwa wasu ma ba su zo ba kuma duk za a tashi mutane kuma a guri daya kuma a musu sakamako kuma Allah ɗaya shi kaɗai kuma zai babu babu wakilci Allah shi kaɗai zai wannan aiki kaga kwakwalwa ta zo to yayi Allah zai wannan ya zai iya mun babba da misalai mun babba da misalai masu sauki mun yadda komai halittar Allah ne ko ba haka bane wallahu khaliqu kulli shay Allah shi halicci komai har kidin nan saboda wanda yaje dabarin kidin shi ma Allah ne yi shi saboda haka abinda wani Allah yayi wanda Allah shi yayi shi Allah ne yake Allah ne baka basira kai shi Allah shi halicci komai kasar nan Allah ne halicce to tunda ba mun ce Allah shine mahalicin komai ba to aikin da kai kai wannan ma Allah ne ya halicci aikin wallahu khalaqakum wama ta'maluna aikin da kai ma ko na alkhairi ko na sharri Allah ne ya halicci aikin to shikenan cikin ayyukan mu kwaya daya ina handset cikin ayyukan mu kwaya daya a cikin ayyuka malala gashin saniya akwai handset din wannan ba makaskancin makaskancin makaskancin makaskanta ne yayi ta ba amma a lokaci guda ta wafata wannan da kuke gani wannan ta nuna za ta yi receiving message whatsapp ɗinta na yi tana kunne na ina waya da kai message ya shigo wasu abu ya shigo ko in ba a yi sa'a ba ma a lokacin tana caji an sa ban a jiki instagram yana yi sannan a lokacin da ni nake yin waya muna da central processing unit guda daya wanda yake inda yake na wannan nake karba message guda 40 ko 30 at the same time abu sheba yana karban haka wani yana yi a amerika wani yana yi a kaza yana yi a kaza yana yi dukka matattaran waya na duniya akwai guri guda daya na duk duniya akwai central processing unit guda daya wanda duka suke karba kuma at the same time sanda nake receiving message ba mamaki akwai mutum dubu ɗari biyar kuma suna receiving message at the same time kuma at the same time wani na karkaranta wasa at the same time wani na instagram at the same time wani na tweeting at the same time wasu kuma suna waya kuma shi sa aka kira central processing unit kuma guri ɗaya ne yake mana processing idan bature kwaya ɗaya ƙazami yana da inji da yake wannan aikin kuma kayan da haka ake kuma kayan da guri ɗaya ne Allah ne ba za ka yi da zai wannan aikin ya fito Allah ne ba za ka yi da ko yanzu ofis ɗin mtn zuduwoyin nan da muke a take mtn kaɗai ka ɗauka shi ne na iya gombe kaɗai mass central mass da yake controlling duka masses za ka yi magana fa sai ya tafi can a dawo maka da shi gombe a dawo da shi masu numba kaza a turo shi kuma a cikin seconds kaɗan kuma duka yi mana aiki lokaci guda yanzu na zan ce abu shi ba bugawa ne waya wani bugawa ne waya duk kuma gashi muna yi mahaukata ke na wancan yayi can wancan ya ce kuma duk muna waya kuma a lokaci daya kuma ana gama za mu dawa eh na same shi ni ma na same shi ni ma na samu nawa ni ma na samu nawa ni ma na samu nawa to waya hada ku ba karfin banza bane to sai na Allah ne zaka ce zaka yi kokonto inda ba kai kafiri bane to wannan shine na biyu wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace yuhsharun nasu yawmal qiyamah ufatan uratan ghurla za a tashi kowa ranar tashin alkiyama yana tsirara babu tufafi ko kaciya babu haka za a tashi mutane mana yadda aka yadda ake da kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu yadda aka halicce ka sai da ka zo duniya aka ma kaciya don an tashi mutane kuma za a koma babu kaciya wafi zalikal yau a wannan rana la yas'alu ahadun an ahadin ba wanda zai iya tambayin ina wani ina wani baka yi babu wannan rana baka da wannan hayyaci ne bal yafirru almar'u min akhihi mutum ma idan ya ga kaninsa ko wansa daga ya ganshi sai ya shiga lungun da ba za a ganshi ba kun san me yasa saboda zai gano wansa yana da kaya niki-niki lada ɗaya yake nema a ɗan cika masa ya zama qualified shi kuma ƙanin yana tsoron kar ya zo ya roƙe shi sai ya gudu ko kuma zunubi ya mar yawa kare shi abadi ɗauka min kaɗan kowa yana ta kansa ba ka so maka hannu shi ya maka magana bi kullum li'in minhum yau mai idin sha'anun ya guni kowa yana ta kansa wa abihi har babanka yanzu mahaifinka a duniya ba za ka je ka ce in dai an ce sai an ɗaure mahaifina to a haɗa mu tare a ɗaure mu wallahi alahira ba za ka ce in dai wuta za a sake mu shiga tare ba wallahi ba za a yi wannan ina ruwanka da shi ina ruwanka da shi wa sahibatihi wa ummihi haka mahaifiya ko ga fa yadda mahaifiya take ga mahaifiya soyayyan ɗa da uwa uwa yanzu a kan ɗanta za ta yi cewa ni inda zai rayu yanzu ba ɗan uwanmu abu joka Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya da mahaifiyarsa tana raye tana raye ko? da tana raye ubangiji ya ce to zan shawari da ke don Allah ki faɗi ɗaya ke ki tafi ko habu joka ya tafi wallahi za ta ce a bar shi ni in tafi wannan kashi casa'in na iyaye mata ɗansu da ya tashi ya zama mutum su suna cikin gida ba a san su ba ba uwar da take sha'awan ɗanta ya mutu da batta kowa yana son barin ɗan baya ne tama a kiyama a halfalawa za ta yi ta watsar da kai to na shaye ma har ke watsar da shi a yi ranar kiyama na ciki ma ake barar da cikin abar shagurin jariri yana kuka ranar masifa wa sahibatihi wa bani matarka da 'ya'yanka linshigalihi bi nafsihi an ghairi kowa ya shigalta da kansa ahwalun nasi fil mahshar to mutane sun kasu kashi uku a wannan rana Allah ubangiji ka sa muna nan ba one din na sama a kololuwa ba wanda zan muka tafi karanta a jere ba a nan a jere na uku kenan Allah ka sa muna cikin na uku din nan ranan da za a yi wannan tashin kiyama ranan da za a yi taro din nan dandazo za a haɗu to mutane sun kasu kashi uku annasu fil mahshari anwa a ranan da za a tattara kowa dan hisabi da sakamako kashi uku ne na biyu na farko fal kuffar kafirai wanda ba sa bin Allah ba su yarda da Allah ba mun gane fi zullin suna cikin kaskanci wa hawanin da walakanci wa hasara da tabewa yaqulu wahidu minhum saboda tabewa a ranar sai ɗaya daga cikinsu kaji ya ce ya laita ne kun tutura ba ina ma da a ce za a mai da mu ƙasa ƙasan nan da ita ba za a mata hisabi ba ita fi mu alheri to sai kashi na biyu usatul mu'minin to wannan kashi na farkon kafiran da muka faɗa kafiran da muka faɗa har da musulmai fa da suke shirka domin musulmi da yake shirka shi ma kafiri ne kana musulmi ka yadda da boka kana musulmi ka yadda da tsafi kana da musu kana musulmi kai dan secret society ne dole shirkoki ne kana musulmi zaka je a maka duba abuna kaza ya bata a duba min kana musulmi haba bokan makafi shi kokolwa kafi shi komai kana musulmi kana da guru a jikinka da kambu wai sai ga an dora wani abu anan wai maganin wuka maganin kaza maganin ba zan halaka ba maganin ba za a yi kaza na ba baka da hankali ne Allah ya gafarta wa Sheikh Samail Idris cikin wazukan sai yake cewa ba kai ma hukaci ne yace in maganin guru da lahani ka zo ka tambaye mu mu baka labari yace shi soja ne amma ya ga sojoji musulmai mushrikai da duk jikinsu cike da guru da laye amma in bindiga ta zo sai ta fata mata da matsiyata Allah ne mai karewa ka zo mushriki kuma duk mun sani sau nawa zamu ga mu an yi mu accident mota kaga mutum duk da guraye da laye ta hana shi mana kame da ita Allah kame da ita abun bauta to irin waɗannan musulman suna category number 1 ne da kafirai za a tashe su domin shi mushriki sallarka ba ta da amfani azumin ka ba da wani inda kana zuwa gumboka kana daura guru kana daura laya kuma yanzu an muna shiga irin waɗannan abubuwa rashin lafiya ya kici ya kicinyewa kaji an ce tole yanzu sai mun koma da ita sai mun koma da shi maganin gida to daga an fara maganin gidan nan mun yadda a yi maganin gida akwai shi balma maganin gida ya fi amfani dan na asibitin nan akwai siyasa a cikinsa ba mu ce a jefar da shi ba fa amma kuma kai ma karka watsar da naka na gida yaya maganinka na gida yake shine maganin da tun baya ana gwada shi an san shi dafawa ake a sha turarawa ake a sha wanka ake da shi wankewa ake da shi amma duk maganin da za a ce maka je ka binne a tafi ƙauye a tsinto abu guda sha ɗaya a zuba a cikin ruwa kala kaza a yi a sha'a kaza ko kuma a zo mai maganin da zai ce maka mayu suka kama shi a'a ido ne ya bi shi a'a akwai kaza a jikinsa to daga nan an fara samun kaucewa hanya in maganin gidan ba muna da masu imani ba malamai da sun karanta za a cikin garin nan ba muna dr wali ba na da su dr hausawa na da makamantansu da muka san maganin gida din ne sannan ban da su ba akwai dattijanmu waɗanda mun sani itace za su ɗauka su baka su ce na typhoid ga yadda muke na ulcer ga yadda muke amma daga an fara ce maka akwai abu kaza a jikinsa za mu cire da kai da ka kai mara lafiyan da kai da ka je kun je gurin boka ne imanin ya tafi in kun mutu a wannan halin to ran kiyama kuna daga cikin da za ku kai cikin nadama wannan babu tsira to sai ka so na biyu so ne usatul mu'minin mu'minai ne musulmai amma masu sabon Allah ba sa shirka babu guru babu laya babu zuwa gurin bokaye ba su yadda da boka ba amma kuma suna sabon Allah suna laifi kaza suna laifi kaza suna laifi kaza amma tsakaninsu da tauhidi mai kyau to wa'annan su yusibuhum bala'un ra'a wannan ranar za su shiga bala'i la ilaha illallah na'udhu billahi minal bala Allah ka tsare ni suna cikin bala'i wa mashakka da takura bi kadiri zunubihim gurgudan zunubinsu wancan shi ga irin nau'in zunubinsa sai a azabtar da shi da irin zunubin a wajen tun daga lokacin taron ba zai fara shan azaba wasu daga cikinsu ubangiji ya fi musu a gurin da ceton ubangiji wasu daga cikinsu a ce sai an kai su wuta tukunna sun yi wasu shekaru a fito da su to kashe na uku Allah ka samu na cikin kashe na uku nan wa ammal atqiya'u amma musulmai masu tsoron Allah fa innahum la yahzunuhumul faza'ul akbar duk wani tashin hankali mai girma baya cutar da su suna kyam nan ne ranar no shake ga musulmai masu bin Allah ke ita ce ranar tsira kenan imaninka zai sa maka nitsuwa ba kai duk baka san ma'ana wannan abun ba in dai babban tashin hankali ba zai taba ka ba to karami kuma fa ai baka san ba ana yi ba wa tatalaqahumul malaikatu bil bushra sune malaiku za su zo suna ce musu wani ai kai sa'a wani ubangiji ya aiko mu mu ce maka san barka kana abin nan ana shan wahala shi bai san ana shan wahala ba wa yadhilluhumullahu fi dhillihi ubangiji zai sa su a inuwarsa wa tukhaffafu anhum ahwalu zalika al-yawm azabar wannan ranar za a sassauta musu za su ji su ma za su shiga tashin hankali amma su tasu tana da sauki abu na gaba za ka yi imani da aljaza'u wal hisab sakamakon da za a yi za ka yi imani da shi za a zo a yi sakamako kowa za a ɗauka a bashi littafinsa ga abin da ka yi duk za a tattara a baka fayil ɗinka to sun mun yi imani za a yi wannan rana ya take almuradu bil hisabi wal jaza huwa an yuqafa al abdu bayna yaday Allah ta'ala za a tsaye da bawa daddayan nan da kuke gani fa daddaya da dai kowa ya tsaye da shi gaban ubangiji wa tu'radu alayhi amaluhu khairaha wa sharra za a bujiro maka da ayyukan ka na alkhairi da na sharri duk sai an kawo maka su domin imani za a yi wannan abun akan kowa daga cikin mu wa yuhasabu wa yujaza alaiha za a maka hisabi kuma za a saka akai in wuta wuta in aljanna aljanna za a yi wannan watun sharar suhufu za a raba takardu a bawa kowa fayil ɗinsa falmominu ya akudu kitabahu bi yaminihi mumini za a bashi a hannun dama wal kafiru tulwa ya duhu shi kuma kafiri za a burtso hannunsa za a bulluko hannunsa ta baya ya akudu kitabahu bi shimalihi min wara'i zaharihi zai karbi littafinsa ta baya bayan hannunsa a fasa ciki a bulluko hannun ta can za a bashi ko kuma a murda hannun a bashi ta baya Allah ka saba ma cikin wannan fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda ya sa ya karbi littafin sa da dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan za a masa hisabi mai sauki ba zai sha wahala ba kowa ya amma hisabi amma naka zai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zaka ga ma ya dawo gurin iyalansa bayan an masa hisabi yana farin ciki yana cewa ni gashi Allah ya tsayar da ni Allah ya tsayar da ni Allah ya tsayar da ni Allah ya sa da ni da ku duk za mu shiga wannan halin wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi amma wanda aka bashi littafin sa ta hagu Allah ya sa da ni da ku duk ba ma ciki fa sawfa yada uthbura shi kuma zaka ji yana cewa na halaka na halaka yana ihu wa yasla sa'ira wannan shine makomin sa zata zama wutar sa'ir ne saura minti na alhaudu shi ma mun imani da shi shine korama akwai ruwa a wannan ranar da za a tattara mutane don hisabi da sakamako a wannan ranar annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam akwai ruwa na albarka tunda ranar wahala ne yanzu aikin hajjin an tafi ba akwai yau mutarwiya ba rana da ake tarabar da ruwa saboda tafiyan kafa da wahalan aiki wanda ya sha wahala ba zai sha ruwa ba to wannan ruwan an tanada shi ne don a sassauta muminai qur'ani ya gaya mana inna a'tainaka al-kautsar to wali nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun annabi yana da wani babban korama fi ardil mahshar a wannan gurin taron tariduhu ummatuhu al'ummarsa za ta zo gurin ta sha ruwa wa yashrabuna minhu za su sha wa huwa ashaddu bayadan min al-labani farin sa yafi nono wa ahla min al-asali zakin sa yafi zuma nan an fara maka zuma ne duk wani abu mai dadi kenan yafi shi dadi wa abradu min al-thalj yafi kankara sanyi amma ta mu ta duniya mai cutarwa ta lahira ba mai cutarwa ba kun san akwai ruwan da kana sha ga a duniya ko ga zaki ga sanyi ko ga kwanciyar hankali ga kalan sama in ka kalli kala is very attractive tun daga duniya to na lahira duk ya wuce wannan shine taskar annabi Muhammad koramar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya bi shi ne zai sha sai wanda ya cika sharida guda hudu kake masa da'a a duk abin da ya maka umarni ka gaskata abin da ya faɗa kar ka zo kana ta hadisan bukhari hadisan muslim ka ce ma baka yarda da hadisi ba wannan sune sifofi guda hudu fa in kana cikin Allah da zaka sha wannan abu ka bi shi a umarninsa ka gaskata duk abin da annabi ya faɗa ka nisanci abin da ya hana kar kuma ka yarda kai baka bauta wa Allah sai ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na bautar ka sai ka tambaya haka annabi yayi haka ya karantar shine kowa yake kiran kansa ahlus sunna duk musulman duniya kowa yana so a ce shi ahalus sunna ne kowa fa to wannan shine sunna din shine ka bi annabi amma a zo a ce maka annabi kaza ka ki sifofin annabi duk ka watsa taro a zo ana cakuduwa ana kaza ana kaza baka bi annabi ba to baka zaka zama disqualified atyabu rihan min almiski kanshin sa yafi miski tulubu masirata shahari fadin koramar annabin nan sallallahu alaihi wasallam in za ku yi tafiya sai kun yi wata guda ba ku kare ta ba wata guda wa man shariba minhu lam yatfa ba'daha abadan in Allah ya taimake ka kana da aqida da bin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ka zama ka zama qualified har ka dauka ka sha kofi daya har abada ba za ka yi gishirwa ba ma'ana kenan ba wanda zai sha ta sai dan aljanna sai dan aljanna kama sahhat bidhalika al ahadithu kamar yadda hadisai suka tabbata akan haka wa min ha qawluhu a cikin hadisan da suka tabbatar da haka akwai fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum ni ne zan riga ku isa korama ta za ku same ni ina can ina jira alal haudi ina bakinta ina jira ku zo ku sha al'umma ta ce za ta sha a gurin a cikin hadisin annabi ya bamu labari ya ce yana ana cikin za a fara sha mala'iku za su zo da bulala annabi yana tsaye ga jama'a sanan duk ya san al'ummar sa ne gashi suna tsaye sai su ga mala'ika yazo sai a ga mutum pau an daka masa bulala ki fita daga nan gurin a tara wasu a ce duk ku bar nan gurin da duka da bol da kafa da hantara sai annabi ce ku yi hakuri wannan al'umma ta ce sai su sai mala'iku su ce ya kai Muhammadu kwantar da hankalinka baka san me suka yi bayan ka tafi ba baddalu wa ghayyaru sun ibin sunnarka sunnar ma sun bata ta sun zama yan bid'a sun kirkiro nasu sun ce ba kai ya dace abi ba sai wani ne zai kawo musu addini sai a sai a ce suhukan suhukan suhukan sai a ce to a kore su a kore su a kore su duk wanda bai bi annabi ba wallahi ba zai sha ruwan nan in kai yadda ka ce wani ne wai zaka bi wani ne zai kawo maka addini am shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wasu su zo wasu za su tsara maka ga addininka a kirkiro maka wasu zikirurruka a kirkiro maka wasu karatuttuka a kirkiro maka wasu wuri dudduka a ce ran kaza sai ka zauna ka yi addu'a iri kaza ran juma'a sai ka zauna ka yi iri kaza akwai lazimin da ake na kaza wanda babu a bukari babu a muslim babu a duk hadisai babu a qur'ani babu a muwadda malik babu a qawaidi babu a halari sun fi so imam malik sanin allah ne duk su imam malik ba su kawo wannan a littafin su ba karka yadda ka ɗauki karantarwar wani wanda ba daga gidan annabi ba ne ka zama ɗan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi shine kaunar annabi Allah ka samu na ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk